الله السميع العليم الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كان يشاهد قوات ربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبولي لدري هدود أربعين لدايا وما يومنا goma sha ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi na mai tarin albarka da muke darissa a cikin waɗannan littattafai guda biyar farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam idan ba a manta ba muna cikin sirar sahabiya ta shida a cikin sahabbai mata da aka ware sirarsu a cikin wannan littafi mai albarka wato na na ummu sulaim bintu milhan wato abu mai fa ummu anas radiyallahu ta'ala anhuma muna cikin bangaren da malaye ware ya sa masa asabrul jamil a inda ya wata ya shimfiɗa ya kawo maganar al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alai sannan kuma ya kawo maganar zannunin misr shine sai ya ci gaba da cewa wa ummu sulaimin darabat lana matsalan ra'i'an fi husni istiqbal al-qada'i wal bala' na ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha ta bar mana misali ta buga mana misali a rayuwarta misali na me mai ban sha'awa fi husni istiqbal al-qada'i wal bala wajen kyautata fuskantar al-qada abinda Allah ya hukunta zai faru da mutum wal bala da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da shi nanan musulun radiyallahu anha ta buga mana misali kamar yadda za mu gani a cikin wannan riwaya wacce take riwaya ce mashhuriya malamai kuma sun ba ta muhimmanci matuka domin fitar da hukunce-hukunce mabambanta a ciki za ka samu malaman fikihu sukan fitar da bayanai a game da wannan musamman abin da ya shafi janaza da yadda ake wankan gawa sukan kawo shi a nan sannan malaman suluki su ma suna da binciken da suke akan hadisin sannan malaman tarbiyya su ma suna da binciken da suke game da hadisi shi ne sai ke cewa قال أنس سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه شي رواية لقى جدنس فقل ابن أم لأبي سليم جكم ونتن أم سليم ينوي في ذاتي رش اللافية يا أننت أجريش فخرج أبو طلحة إلى المسجد أبو طلحة رضي الله عنه يتفي مسلاتي دنشي kanin anas ta ɓangaren uwarsa ɗan abu talha mijinta da ta aura ta sanya musuluntar sai ya zama shine sadakinta to sai yaron ya zama jikin shi ya zafi in ba kuma ta ba mun yi batu akan wannan da malamai suke da sabani akan shine wannan yaro abu umair ko ko ba shi bai al-imam ibn hajar a cikin fatul bari ya tattauna akan wannan matsalar ya kama ganganin malamai shin wannan dan da ya rasu shine abu umair wanda tsuntsunsa ya mutu an nughayr ko ko wani dan ne daban mun yi wannan bacin fatuwaffi al-gulamu shi wannan yaron ya rasu ciwo ya tsananta a gare shi sai ya rasu fa hayya'at ummu sulaimin amrahu sai na na ummu sulaim radiyallahu anha sai ta shirya yara ta shirya lamarinsa ta masa wanka ta sa ta lullube shi irin yadda ake shirya gawa wa qalat la tukhbiruhu sai ta ce ma mutanen gida kawai wanda ya ba baban shi labari kawai wanda ya ba shi labari malaman tarbiyya musamman a tarbiyyar zaujiyya tarbiyyar zamantakewa aure suka ce wannan wani dalili ne babba daga cikin kyawun mu'amalar mace da mijinta kada yana dawowa a bashi labarin da bai da daɗi abu kaza ya ƙare ai wane bai da lafiya ai wuni muka yi kaza wane yana rashin lafiya jikin shi duk yayi zafi ka ai mata da yawa ya kamata su koyi wannan darasi ta ce ka a bashi labarin فرجع وقد سيرت له عشاءه يداو أبو طلحة دجا مسلاتي وقد سيرت له عشاءه تارجا تارا مسا تاكين مسا أبن دبيتي أبن شندري فتعشى يتي أبن شندري ثم أصاب من أهله sannan kuma ita ma dama ta shirya kanta ta yi wanka ta ci kwalliya ta caɓa ado saboda haka fa summa asaba min ahlihi sannan ya sadi ita ta fa ya rasu fa yana kwance ta mishi wanka ta aje shi a gefe guda fama kana min akhirin laili falamma kana min akhirin laili da dare ya kai karshe qalat sai ta ce ya aba talhata ya kai abu talha mijinta kenan alam tara ila ali abi fulanin ista'ahu ariyatan shin baka ganin mutanen gidan wane sun je sun aro wani abun aro famana'uha wa tulibat minhu an nema a wajen su su bada wannan abun famana'uha sai su ce ba za su bada ba fa shaqqa alaihim sai wannan abin ya musu nauyi dan an ce su kawo abin da aka ara musu su suka je suka aro aro kuka yi to in aka ce ku kawo wannan abin da aka ba ku aro ce muku nauyi sai ku ce ba za ku bada ba ai haƙƙin abin da mutum ya ara idan wanda ya ara masa ya nema ya ba shi kayansa sai ya ba shi kayan shi faƙala sai ya ce ma an safa sai ba su yi adalci ba kuwa ba su yi adalci ba su ara abu a ce su bada kuma su ji damuwa قالت سيتشي فإن ابنك كان عارية من الله سيتو إن ذلك يسان أبتد ساقمقا شيني تنك أروني ألا مدوك تنسكي يبام فقبضه سي ألا كرب آنسا فاسترجع وحمد الله سي استرجائي إنا لله وإنا إليه راجعون سنقوم وحمد الله يبقى الله يبقى الله yi ma Allah hamdala amma farko akwai ruwaya ta fitattaro wannan sai da ya nuna bacin ransa shi ne kika kyale na haske da abu kaza ya faru falamma asbaha gada ila rasulillah sallama lokacin da ya waye gari sai tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu qala da manzon sama ya ga abu talhat al-ansari radiyallahu anhu sai ya ce masa بارك الله لكما في ليلتكما Allah ya muku albarka a wannan daren naku abin da ya gudana na kwanciya aure Allah ya ta albarka a cikin wannan kwanciya auren da kuka yi fa hamalat bi Abdullah ibn Abi Talha sai ta dau cikin Abdullah ibn Abi Talha wato sunan dan Abdullah fa waladat laylan bayan ciki ya kai lokacin haihuwa sai ta haihu da daddare fa'arsalat bihi ma'i sai ta aika wannan dan da ni ta bani shi ta ce in kai shi wajen annabi sallama wa akhadtu tamaratin ajwatan na dauki wasu dabinai na riki wasu dabinai waɗanda suke ajwa dabino ne mai kima mai daraja a garin madina wasu malamai suna cewa manzon sama ne shuka shi da kansa فانتهيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حن كي ونن زوا وجن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهنأ أباعر له a lokacin na tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kula da wasu raƙumansa raƙuman da aka kawo ko dai na zakka ko raƙuman da aka ka aka samu na jihadi wa yasimuha kuma manzo sama yana musu alama domin tantance wane za a bashi kaza wane na wane ne kaza na wane فقلت سينتي يا رسول الله ولدت أم سليم الليلة سينتي يا مأيكن الله أي ما هي فياتا أم سليم تاهيه للدهنة سبب عقا فمضغ بعض التمرات بريقه سيما زسمي تتونا وندك تكين دبينا بريقه دميانسا يتتونا دباكي يتتونا فأوجره إياه سيسام يارن أباكي kaga tahmiki ce fatalan maba sabiyu sai yaron ya lashe ya lallashe faƙala sai manzo su ne ce dubbul ansar tamu kai dabino masoyin ansar abinda ansaru suke so ba kamar dabino ji dan yaro ya iya lashe dabino an sa mishi a baki dan jinjiri faƙultu sai anas ya ce sai na ce cikin abin da mahaifiyata ta ce mun san mihi ya rasulallah ya ma'aikin Allah to ka sa mai suna faƙala sai ya ce huwa abdullahi sunansa abdullahi kaga wannan ba ƙaramin juriya ba ce so da haka na nan musulun ta yi juriya a sabarul jami sabaran jami'a ta yi juriya juriya mai girma wannan ta wuce matsayin ba a sababu ta kai a riba wanda malamanmu suna cewa a riba mustahabbun sabu wajibu yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ma mutum na kaddara to mustahabbi amma jurewa da waɗancan abubuwan guda uku da aka faɗa mana habsu alqalbi an at-tashakhut wal jaza' وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الأعضاء عن التشويش ولن نسمي على من جوريا جمتو حبس القلب عن التسخط والجزع زوج يمتن قد يفشيد الله فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط متن كي نون تسخفي نون فشيد الله مدوك تنسكي أزوج يسع والجزع ككمي نون راجي سنن kai ya nuna da ba kai ya bayyana da bakinsa maganganun da za su zama sun nuna cewa bai karɓi wannan kaddarar da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta masa ba mara daɗi sannan na uku ka aga gaɓoɓin shi sun canza yana wasu abubuwa yana zabura zabura alama ce ta nuna cewa mutum bai da juriya to asabu kenan wannan wajibi ne mutum ya haka a lokacin da aka jarrabe shi da abu mara daɗi na kaddara شيني معنى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أي أن تصبر عليه كي إيماني نانون كجوري فما الرضا فوق الصبر شيني إغن أبندا نانون مسلمتي من قال شيني أبندا نانون مسلمتي ta ce ta shirya yaron ta masa wanka ta wanke shi wankan gawa ta je ta keɓe shi ta aje shi a wani waje sannan ta ce ma mutanen gida kul kada wani na kada babansu na shigowa wani ya je ya ba shi labari ya ce ai ga abin da ya faru wannan ba karamar tarbiyya ba ce fadl sabr to me falalan wannan juriyar da ta yi eh sakamakon wannan juriya fadl sabr min jaza'uhu ne wani sakamako Allah madaukakin sarki ya mata da ta irin wannan juriya qala abayatu ɗaya daga cikin manya-manyan malamai abayatu ibn rifa'a ibn rafi' ibn khadij jikan sahabi rafi ibn khadij rafi ibn khadij al-ansari yace kunna akthar al-ansari haqlan ce mu muka fi kowa yawan gonaki a madina ko shine ya ruwaito mana hadisin kira'ul aqd ba da hayar gona mutum ya ba da hayar gonarsa shi rafi a rabi Allah an to wannan jikan su ne shi a baya a baya sunan yana ɗaya daga cikin mutanen da suke da shi ba su da yawa a baya ba in dai a baya da kuka san sunan a baya ne da ake cewa a baya haka suke cewa asali sunan sunanta kenan a baya da hamza a ya'un da to ma sai suna tashili sai su ce me a baya to sunansa babban malami ne ثقة زمن سديد سو الإمام الحسن البصري الإمام ابن السيرين زمن سديد طبقة سديد سنة كتنصى الطبقة الوسطى سنة سكي تكية دقا دقا صحابي سنة الطبقة الأولى صحابي سنة طبقة عيج أتشن طبقات الرواع matakai na masu riwaya to sahabbai su ne matakin farko a tabaqatul ula to sai a tabaqatul saniya kibabu tabi'in kenan irin su sha'ib ibn musayyib da makamantansu to sai su kuma wannan a tabaqatul wusta min at-tabi'in su kuma su ne matakaita irin su shi a abaya ibn rifa'a ibn rafi ibn khadij az-zurqi al-ansari sannan irin su muhammad ibn sirin irin su alhassan al-basari da makamantansu su kuma matsayin su na sai kuma tabaka ta hudu tabakar da ke bi musu kananan kananan tabi'ai irin su ibn shihab bin zuhri rahmatullah alai da makamantansu mun gane to shine wannan malamai kusan duk ba su ambaci littafi ba su ambaci shekarar da ya rasu kusan duk ba su ambaci littafai sun kaman ba ba ba a samu takamaiman rasuwarsa ba shekarar da ya rasu al'imamu ibn al'imam ibn abi hatim a cikin aljahu wa ta'adi ya kawo sirarsa amma bai faɗi shekarar da ya rasu ba wannan maghlata ibn kulayj al-hanafi wanda shi ma yi ikmalu tahdidil kamal shi ma ya kawo sirarsa amma bai umarci shekarar da ya rasu ba haka imam ibn hajar rahmatullahi alai a cikin tahbibu tahbib shi ma ka tarjamarsa kuma bai ambaci shekarar da ya rasu ba kusan duk littafai dai basu ambaci shekarar da ya rasu matsayinsa dai matsayin su al-imam al-hasan basri sannan siqa ne to yake cewa falaqad ra'aytu lidhalika al-ghulami ay abdullah haqiqa na ga wannan yaron wanda annabi sama ya masa addu'a tun yana ciki barakallahu lakuma fi lailati kuma ko sannan kuma manzo Allah sama ya masa addu'a ya masa tahniki sannan wasammahu abdullah ya sa masa suna to sakamakon wannan juriyar da mahaifiyarsa ta yi hakika na gan shi yana da saba bani ya bakwai kullahum qad khatama alquran dukkanin su alamomi dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne su bakwai jirya رضي الله عن أم سليم وجزاها بما صبرت جنة وحريرا ألا مدو بكسركي يقار يدادنا أنا أم سليم يساقى متى ساقى مكن جوري يدتي يبات جنة الجنة وحريرا كما يساقى متى تفافي نع الحريم تفاف سلكي نع الجنة درجة وانا أتقيتشي siran na na ummu sulaim radiyallahu anha kenan siran mace wacce take mai kaifin kwakwalwa siran mace wacce take mai karfin hali da juriya siran mace wacce ta kasance tana wakilta yan uwanta mata ta je ta musu tambaya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam siran mace wadda take son kullum ta ƙara ilimi siran mace wadda ta kasance mace ce mai ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallam matuƙa siran mace wacce ta kasance ta samu falalar annabi sama na ziyartar ta siran mace wadda ta kasance ta iya zama da mijinta siran mace wacce ta kasance fatanta ‘ya'yanta su zama masu tarbiyya bayan Allah na gari duk wannan din yana cikin darsa da za a koya a cikin sirar wannan mata na na ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah madaukakin sarki ya taimake mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in